أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 18 da watan zulqa'ada shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da 16 da watan biyar shekara ta 2025 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka risala cikin fikihun malikiya ta al-imam ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na 11 zan mu tashi inda maliki ta babun fi sujudul qur'an baban da ke bayani akan sujada qur'ani al-imam ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah ta'ala yake cewa wa sujudul qur'ani 11 sajada sujada ta qur'ani a wajen malikiya sujada guda 11 ne وهي الأزائم سوني الأزائم نتيلس ليس في المفصل منها شيء أتكين المفصل باب كود أمالكية في سنة كسان تكين ألف لاميم صار عند قوله أوجن عند الله مدوكين سلكي كتاو يسبحون هو له يسجدون وهو آخرها شيني كالشنطة فمن كان في صلاة وان دي كسان تيانا تكين صلى نيا كارنتاتا فإذا سجدها إذن يسو جدنشيت يفاد يجي سجدها kamas ya tashi faƙara amir al'amfali ya karanta daga amfal aumin gari hako na watatta mata ya sara alaihi abin da ya saukaka sun maraka a sannan ya yi ruku'u wasa jada sannan sai yi sujada kaga ita da yake ƙarshen sura ne abin da yake nihi kana cikin sallah sai ka karanta ta ai sujada zakka je kuma ita ƙarshen sura ne to ka je sujada in ka taso to ana so ka karanto wani abu na amfal ko wani abu na wata asu aya ɗaya ko biyu a wani gurin daban dan saboda kai zamana daga tasawa kuma ruku'u zaka koma yace wa fil ra'd a cikin suratul ra'd kuma inda Allah yake cewa zilaluhum bil gudu wal asal wa fil nahl kuma yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yumarun a cikin bani isra'il wa yakhruna lil azqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a a cikin maryam idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya a cikin hajj a farkonta umman yuhinillahu ma lahu min mukrim inna allaha yaf'alu ma yasha a cikin furqan kenan a malikiya basu doki ba ta biyun hajji to hadisin da ke cewa fuddila suratul hajji bi sajadataini bai da inganci wafil furqan a cikin furqar a cikin suratul furqan a nasjudu lima ta amruna wa zadahum nufura a cikin hudhudu allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim a cikin alif lam mim tanzil wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiruna a cikin sari kuma fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab nan ayat bai sa ta ba cikin bayyana kausaini kamar yadda aka saba wakila wasu ka ce inda ƙaulihi wajen haɗe shi da zulfa husna ma'ab kenan magana bi aka yi a malikiyan ma wa fi hamim tanzil ita kuma wasu judulillahi lazi hunna in kuntum iyahu ta'budun wala yasjudu wala yasjudu sajadata yace mutum ba zai sujada ba fi tilawa cikin tilawa illa ala wudu'in sai in yana kan arwalla ba za a yi ta ba sai da arwalla a malikiya ko wanda suka tai cewa ba ana yin ta koda ba arwalla ya ce kabiru laha zai yi kabbara gare ta wala yi sallim minha ba a sallamewa da gare ta wafi takabir minha fir rafi minha sa'atun a wajen kabbara in zaka dago daga gare ta akwai yalwa ko kayi ko baka yi ba ma'ana babu matsala wa in kabbara fa huwa ahabbu ilaina amma da zai kabbara wajen tasawa shi muka hiso wa yasjudu ha man qara'a fil farida yace zai sujadance ta wanda ya karanta ta cikin farilla ma wan nafila har ma sallan nafila abinda ake karanta cikin sujada sai dai kuma akwai sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwati fa tabarakallahu ahsanul khaliqi yace wa sujuduha akwai ta a cikin hisnul muslim sujudu tilawa wa sujuduha man qara'aha ba'da subhi wanda ya karanta ta bayan asuba ma zai yi sujada ta ba zai ce ba tunda ba an hana nafila ba yayi ba malam yusufir matukar bai yi jajar rana hutawa ba wa ba'ad al-asr haka nan bayan la'asar ita ma malam tasfar da shamsu matakar rana ba ta masara masaran hwadawa ba in ta yi wannan ne to ko sujudu tilawa ba an yi ba tunda tana hwadawa akan kafan shedan kuma a lokacin hutar wata haka nan annabi yake cewa hina sujudin ya sujudu lahar kufa anan ne kahurai suke mata sujada wannan shine karshen babu sujudu tilawa sai babe na gaba babin fi salatu safar baban da ke bayanin sallar bulaguro ya ce wa man safar masafata arba'atu buridin wanda ya yi tahiya tahiya ta sanyi hudu wa hiya samaniyatun wa arba'una milan shine min mil 48 fa alaihi an yaksura sala yana akan shi yayi kasurun sallah fa yusalli haraka ataini ya sallace ta raka'a guda biyu illa magariba sai magariba fala ya kasurha ba zai yi kasarin ta ba wala ya kasuru ba zai yi kasar ba ta jawiza har sai ya wuce biyu talmisar gari ruwan garin wa tasiru khalfahu su koma bayan shi laisa bainahu wala bihi za'ihi min hashay ya zamana a dabra da shi ko kuma abin a gaban shi babu wasu gidaje na garin kenan ya zamana shar'in ta malikiya sai ya zamana ko da ka huta bulaguran masalan a kafa ne za ka ka huto daga can wajen birni za ka huta kahin ka kai daidai ka kawo wajen university da zandar kaga kana cikin dai bulaguran amma dai ka huta daga zandar ba la'asar ta kama ba kan hwarin kasarin ta batun da kana cikin gari ruwan garin duk da kana kan bulaguran haka nan in ka huta dai matukar akwai in kan hanga nan dabar ka ko gaban ka ko hura ka kaga gari wani gida daga cikin gidajen garin ba zaka fara yin kasarin ba sai ka bace daga tunda har yanzu kana cikin sunan cikin garin ku baka huta ba yace sun malaikatun mu hata raju sannan ba zai cika sallah ba sai ya komo ilaiha zuwa ga inda ya fara kin au yufariq au yuqariba ko kusa da wannan bi aqalla min al-mil da mafi karanci ga mil yace wa inna wal musafir idan dan bulaguro yayi niyya iqamatu arba'ati ayyamin kwana kwana hudu bi mawdi'in a wani guri aw ma yusalli fihi 20 salatan ko kuma gurin da ya zamana zai sallah 20 a tamma salata ya cika sallah hatta ya zana min makanihi zalika har sai ya bar wannan gurin suna da hujjojin su malikiya cewa dan bulaguro idan yayi niyyar ya sauka a gari zai kwana hudu da niyya da niyyar zai yi wannan kwana hudun to kawai ya cika sallah yace wala mi salli zuhra wa man kharaja wanda ya huta wala mi salli zuhra wal asr bi sallati az-zuhr da al-asr ba wa kad baqiya min nahari qadru salas raka'atin kuma yayi saura rana ta fada saura raka'a uku yace sallahuma safariyatain to ya sallace su sallolin bulaguro fa in baqiya qadru ma yusalli fihi raka'ataini idan yayi saura abinda za a sallace raka'a biyu aw raka'atan ko kuma raka'a daya sallar zuwar sai ya sallaci az-zuhr hadariya a ta zaman gida wal asr safariya ita kuma ta bulago tala asr ya sallace ta ta bulaguro kenan nan gurin zai huta amma abin da yi saura rana ta fada shine raka'a uku saura a samu raka'a uku rana ta fada kuma zai huta to wannan dukkan su zai sallace su a matsayin salloli na bulaguro saboda kenan yayi waccan raka'a biyu har an shiga wata guda idan kuma raka'a biyu ne to wannan sai sallaci azzafar ta zaman gida la'asar kuma ta bulaguro yace walau da khala li khamsa raka'atin da ya shigo raka'a guda biyar ta yi saura nasiyan lahuma yana mai manta su sallahuma hadariya ta to ya sallace su a na zaman gida guda biyu bai sallaci azhar bai sallaci la'asar ba zai shigo daga bulaguran komawa ce wannan yi saura a yi raka'a biyar ya naso kafa shi gida to wannan zai yi su a zaman gida na zaman gida gaba daya tunda wani dan guntsire na lokacin su duka ya shigo shi yana cikin dan zaman gida eh eh irin hukuncin shi can abin da ya shahi wajen haila na mata yace fa in kana bi qadr arba'i raka'atin idan kuma da ya shigo saura raka'a hudu ne fa akalla ko sama da haka ko biyu ko uku ila raka'atin har zuwa raka'a daya sallar zuhur safariya ya sallaci sallar azhar ta bulaguro wal asr hadariya sallar la'asar kuma yayi ta ta zaman gida yace wa in kadima idan ya gabato fi lailin a cikin dare wa qad baqiya lil fajr raka'a cikin dare ne ya zo bai wuce a samu raka'a ɗaya ba alfijir ya huto fa aksara ko sama da haka wala mai kun sallar magariba da isha kuma shi bai sallaci magariba da lisha ba to nan sallar magariba salasan ya sallaci magariba raka'a uku da isha a hadariya sallar lisha ya sallace ta hadariya ta zaman gida hudun ta kenan zai yi yasa saboda wani dan guntsire na lokacin ta ya same shi yana cikin zaman gida walau kharaja wa qad baqiya min al-layl raka'a da a ce ya huta saura raka'a ɗaya daga cikin dare fa aksar ko sama da haka to anan kuma sallar magariba ya sallaci magariba summal isha al safariya sannan lisha ya sallace ta sallah ta zaman ta wannan ta bulaguro bayanin safar ya ƙari bula sallar bulaguro ya ƙari babe na gaba babun fi salatil juma'a baban da ke bayani akan sallar juma'a yace wa sa'ai ilal juma'ati farida tahiya zuwa ga sallar juma'a farilla ne yace wazalika inda julusul imam alal minbari kuma inda yake zama wajibin lokacin da liman ya zamna a bisa minbari wa akhadha al mu'azzinuna fil azan masu kiran sallah suka fara kiran sallah kenan a nan gurin ne zawwa ya zama na wajibi a zuwa na farko inda Allah ya ce zanu duya da salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah nan umarni ne umarni ko ga wajibi ne inji al imam al qarrafi rahimahullahu ta'ala fas'au ila zikrillah yace wa sunnatul mutaqaddima sunna wadda ta gabata an yi na izin alal manari su masu kiran sallah su hau manara wajen kiran sallah na juma'a ko yu'azzinuna sai su yi kiran sallah yace wa yahrum hina izinil bai a wannan lokacin an haramta ciniki an haramta saye da sayarwa an haramta saye da sayarwa nan gurin kuma abin da wani zai yi tambaya shine saye da sayarwa ga wanda juma'a ta hau ko kuma wanda suka kasance daga cikin 'yan kasuwa daga cikin 'yan kasuwa wanda su ba ta hau kansu ba su ba laihi su yi saye da sayarwa su dan bulaguro juma'a ba ta hau kanshi ba mata juma'a ba ta hau kansu ba to a lokacin da ake cikin yin sallar juma'a ko kuma an yi kiran sallah na biyu liman yana hudu su ya halitta su yi hada-hadar kasuwarsu da saye da sayarwarsu to nan su ma an hana musu me yasa dan saboda kasi kasi al-istibdad bil bai ba dan komai ba dan ka a cuta ma sauran yan kasuwar da suka tahi sallah idan ya zama su wanda suke bulaguro an ba su dama su yi saye da sayarwar su su ma mata su yi da saye da sayarwar su to sun kashe ma wanda suka tahi sallah kasuwa wanda yake ciki zai yi ta Allah Allah a kare ma yanzu suna can suna hada hada saye da sayarwar su yayi gaugawa hankalin shi yana can to wannan sai zaman an aka sanar da shi cewa gaba ɗaya ne aka rihe kowa da kowa an hara mishi saye da sayarwa ɗan kasuwa ya zama hankalin shi a nitsa zai yi juma'a shi alimamu khalil ya kawo matsala cikin muktasar masu shari sai kawo wannan hikimar yawwa don kiyaye kuma hikimomin da dama ne da kuma kiyaye ita kanta alhurmar juma'a kai zamana ana yi dan lokaci kaɗan ya kasa haƙuri yana saye da sayarwar shi a yi ainihin masu kiran sallah shi ba masallaci ɗaya bai ke nihi tun da galibi ai masallatai ba ɗaya ba ne ba duk da cewa ita ma matsalar wannan suna tahiya akan cewa wasu wasu suna tahiya akan cewa masu yin wannan in suna da hujja amma ba ta da kwari su ulfaham ne ba hujja ba ce ba su ulfaham ne cewa kiran sallah guda uku ba kiran sallah uku ba ne ba kawo guda ɗaya ne ya ce wa ya haru muhimmi izinin bai ya ce wa kullum ma yi shigilu anil bai da duk abin da zai shagarta gami da ciniki an sa'ai ilaiha zuwa gami da zuwa juma'a kenan allah sai ya da sayarwa ya hana ko to haɗar ma'arme har cinike har jingina to kan mutum ya ce ai ba ambaci jingina ba da amso kuɗin haya da sauransu a duka wannan an hana ya shiga ƙalƙashin ciniki ya ce wa hazal azanu sani wannan kiran sallah na biyu ahada sahu bani umayya banu umayya suka kirkiro shi kiran sallah a na biyu wanda bayani akan shi yana da dogon bayani ba yana bai daga cikin baban da wani zai kalle shi cewa bid'a ce ko kuma sunna ce a'a kowannensu daga ciki khulafa'ur rashidu ne Usman ya tabbatar da shi hadisin shi yana Bukhari cewa wanda suka Annabi alaihi salatu wassalam da Abubakar da Umar sun tafi akan cewa kiran sallah ɗaya ne lokacin Juma'a amma a lokacin shi dai ga jama'a sun yawa sai aka kirkiro na biyu wanda za a sanar da mutane a farko cewa su shirya wa yau Juma'a ce a na biyun na farkon kenan na biyun kuma sai ya zama shi ne sallah to wannan ba a kiran shi da bid'a saboda yana daga cikin halifofi shiryayyu koda daga cikin malaman fiƙi wasu ba su amsa ba sun ce su zo su takaita akan abin da ya zo daga abubakar umar usman wannan ali amma ba su ce ba suna usman in shi sun yi watsi da shi bid'a ce ba wannan baban bane ya ce wal juma'atu tajibu bil masir juma'a tana wajaba a gari birni wal jama'atu da da jama'a wal khutbatu fiha wajiba khutba a cikin ta wajibi ce qabla salati kahin sallah ana yin ta ne kahin sallah ga bayani nan na abin nan da ya ka a tambihi a kan kiran sallar alimamul fakihani ne wannan fawaki huddawani ya ce wai tawaka wa limamu ala kausin a asal liman zai jingina zai ki shingida a kan kwari ko kuma sanda ya dogara a kan kwari ko kuma sanda a malikiya akwai shar'antuwarta ya ce wai jirisu fi awwaliha ita ma akwai maganganu da dama a kanta ya ce wai jirisu fi awwaliha ya zamna a farkonta wa fi wasu ɗiha da tsakiyarta wata kamun salatu inda faragiya sannan sai a abun nan sai a tsaida sallah a lokacin da aka gama kenan lokacin da aka gama ta sai a yi wai sallir imamu raka a taini liman sai yi sallah raka'a guda biyu ya jihar fihi ma bil qira'a wanda zai bayyana karatu ya qara'u fil ula zai karanta a cikin ta farkon bil juma'a ya karanta suratul juma'a wa nahwiha da makamantan su wannan misali ne malam ibada ba dan lazumta ta dai ba wa fi saniya bi hal ataka hadisul ghashiya a tabiyin da hal ataka hadisul ghashiya wani katariko yana ga sunan abi dawar zan mutar da hadisan na da suka kawo wannan a yau wa yajibu sa'a ilaiha yace wajibi ne ayi tahiya a gare ta alaman fil misr ga wanda ke cikin gari wa man ala salasata amyal minhu da duk wanda ke kan mil guda uku fa akalla ko kasa da haka wanda tsakanin shi da masallacin juma'a ko da ba a garin yake ba mil uku ne ko kasa da haka wajibi ne ya taho saboda daga nan ana jin kiran sallah yace wala tajibu ala musafirin ba tawajaba ba akan dan bulaguro wala ala ahli minan ko wanda suke muna wala ala abdin wala mar'atin ko kuma bawa ko mace dubbata kansu wala sabiyin ko kuma yaro wa in hadaraha abdun wannan ana zancen bata wajaba gare su ba amma idan bawa ya halarce ta au mar'a ko kuma mace fa yusalliha to sai ya sallace ta babu lahi yace wa takunu nisa'u mata su kasance khalfa sufur rijali a bayan sahu na maza in sun je juma'a sahun su ya zama da can nesa da sahun maza wala takhruju ilaiha shabba budurwa ba zata huta ba zuwa ga juma'a duka wannan khauful fitina ne ta tsohuwa wadda ta tsuha babu lahi tana iya tahiya amma da ta kasance budurwa ce ba za ta tahi ba amma shine nan al-imam ibn abd ibn al-arabi Allah mishi rahama a cikin ahkamul qur'an yake cewa malaman mu na malikiya sun tahi akan cewa juma'a ba za a huta ba ko kuma zuwa ga aikin haji da wannan abubuwan ne ana cewa sai tsohuwa ita budurwa ba za ta huta ba to sai dai yace dukkan su yana ba da shawara in dai an samu da kwai yiwuwar fitina a kauce ma hutarsu ya ce kulli saƙitin laƙida don kowace yadduwa tana da mai tsintatta ita ma tsohuwar da ke gani ta tsuha ba gurin sha'awa ba ce akwai tsohon daidai ita wanda shi don ita zai ta yi kenan babu zancen a ce tsohuwa ta huta ban da budurwa ya ce wa yin satil imami fi khutbati za a yi ma liman shuru a cikin khutbar shi a saurare shi wa istaqbiluhu nasu mutane su fuskanci liman walgusul laha wajibun yi mata wanka wajibi ne wata hajiru hasanun kuma yin sammako abu ne mai kyau a yi sammako a yi garjin rana a je da wuri kamar yadda ya zo cikin hadisi ladan yadda yake ake kakkasa shi ya ce walaisa zalika fi awwalin naharu wannan ba ana nihin farkon wuni ba tun da sahi ya ce wale ta ɗaya laha a sanya ma juma'a turare wa yalbasa a sani siyabihi ya sanya mafi kyan tuhashi ya ce wa habbu ilaina abinda muka fi so an yan sarifa ba da faragi haya tahiyya shi bayan an gama juma'a wala ya tanafal fil masjid kada yi nafila cikin masallaci in an gama juma'a yace wal ya tanafal in sha'a qablaha yana iya yin nafila in ya ga dama kahinta wala ya fa'alu zalika al imam amma liman ba zai yi haka ba liman ba zai shigo ba juma'a kuma ya shagalta da yin nafila yace wal yarqal minbar ya hawo minbari kama ya dukulu daga shigowar shi yana shigowa kawai ya hau mumbari kada ya tsaya cewa zai shiga yin nafilfili saboda shi a yana zauwa lokaci ya yi ba bukatar ya tsaya shiga in abin nan wannan su ne abin da ya kawo malam Allah mashi rahama kan abin da ya shahi juma'a babe na gaba ba zai a sunna juma'a shine kawai kai sammako ya tsaya ya jira kawai lokaci shi yana shigowa kawai tashi ne shi direba ne yana shigowa kawai ta da mota za a yi ba zai shigo bai shiga jira ita ce sunnar juma'a babe na gaba babin fi salatul khawfi babin da ke bayanin sallar tsoro malai ce salatul khawfi fi safari sallar tsoro ana yin ta cikin bulaguro idza khaful aduwa idan sun ji tsoron makiya an ya taqaddama al-imamu yadda za a yi ta shine liman ya gabata ya wuce gaba bi da'ifatin da wata jama'a wa ya da'u ta'ifa ya bar wata jama'a muwajihatul adu suna kallon makiya faisallu imamu sai liman yayi sallah bi da'ifatin raka'a da jama'a guda yayi raka'a guda summa yasbutu qa'iman sannan ya tabbata a tsaye wa yusalluna li anfusihim su yi sallah ga kawunan sa raka'a raka'a guda kenan sai su ci koma wanda aka yi raka'a ɗaya da su liman yayi tsaye yana tsaye su kuma sai su ci ko raka'a guda summa yusallimuna sannan su sallame fa yaqifuna makana ashabihim su tsaya a gurin abukansu sun ma yi a ti a sahabu sannan sai abokansu su zo fa'i hurimuna su ma su yi harama fa'i hurimuna sai su yi harama al'imamu faisalli bihim ɗan kamar na ga akwai yawwa su babu halfaƙin anan fa'i hurimuna sai su yi harama halfal imamu bayan liman faisalli bihim raka'a ta saniya sai ya yi sallah da su raka'a ta biyu summa yatashahhadu sannan sai yayi tahiya wa yusallimu sannan ya sallame summa yaqduna raka'a allati fatatuhum sannan sai su rama raka'ar da ta kubuce musu wa yansarifuna hakaza wa yansarifuna sai su tahiye su kenan anan gurin shi liman ba ramuwar da zai kawai ya jira wasu ne sun taho ya jira jama'an nabi ne sun tarro shi su kuma wa'ancan sun rama shi kuma wannan da aka sallame ɗa'ifa ta bi suka rama abin da yake kansu wannan wani nau'i ne ɗaya kawo wanda malikiya suka zaɓa daga cikin nau'in ta wajen sha bakwai ko sha tara ne kala-kala ce daidai iya yadda makiyan suka zo da yadda siffar su take ji malaman hadisi iya siffar da liman zai zaɓa haka za ya fa'al fi salatil fara'id kulliha yace haka zai liman zai aikata cikin sallolin farilla dukkansu illa al-magriba sai sallar magariba fa innahu yusalli bi da'ifatil ula raka'atayn in magariba ce ita dake ba a mata kasaru zai yi sallah da jama'an na farko ya musa raka'a biyu wa bisaniya raka'a ta biyun ya musa raka'a daya wa in salla bihim fil hadari idan ya musu sallah tsoro a zaman gida da shiddati khawfin saboda tsananin tsoro saboda wata ra'ayi zai kasance tsoron a gida ne makiyin gida suka tarro ku ake yakin sallah fi zuhur wal asr wal isha to anan ai babu kasaru zai yi sallah cikin azahar da la'asar da lisha kowace jama'a ya musu raka'a biyu wali kulli salatin azanin kowace sallah a mata kiran sallah wa iqama da iqama yace wa idza tadalla khawfu ala zalika idan tsoron yayi tsanani akan haka haka ma ba zai ta samu ba sallahu hudanan sai sallah ɗaya ɗaya wannan ana zancen salatul khawf idan tsoron yakin bai kai inda bai yiwa ba akwai yakin da zai kai ta yadda bai yiwa ma ayi hakan kin to in ya kai wannan tsananin sai ayi ɗaya kowa ya tashi mushatan suna masu tahiya awur kubanin ko suna masu saman abun hawa ba a sallar farilla a bisa abun hawa amma nan da ya zama na darura ce yana bisa raƙun ko bisa dokin za a yi ma shi na ausa'ina suna masu tahiya kawa ko suna gaugawa mustaqbil alqibla wa ghayr mustaqbiliya ana wajen alqibla ko ma ba wajen alqibla ko ana kallon yamma ko ana kallon wajen da ba alqibla ba sallar za a yi ta mu duwa mu ga tsananin sallah ana cikin mu ga jihadi ba ibada da ta jihadi amma sallar shi yasa aka ce kana suna kore da kai ko ana ko kuna kore ku ake kora ko kuke kora dole sai kun yi sallah ba za a barta ba a jinkirta har zuwa ita sallah wala ta futu alaihi ma dama yaqil matukar da hankalinka Allah bai yarda ba a jinkirta ta ko imai ne kai a lokacin ko nuni ne kai kana gudu kana nuni ba arwalla ba tsarki kuma kana gudu ana biye da kai da takobi kana ishara a zuciyarka cewa sallah ce kake ko Allahu akbar guda ɗaya kai ka sabke sallah babu zancen babu zancen a ce an biyo ka kayi ta dai a cikin lokaci to idan muka san wannan tsananin Allah ya sa a cikin sha'anin sallah ina ga wanda yana kwanci a gida yana cikin saye da sayarwar shi a kasuwar shi zai ga cewa bari ya bari sai lokacin da ya tashi ya gama su wani ba karamin bala'i bane da musiba babe na gaba na sallar idi babun fi salatul idain wa takbiru ayyamu mina baban da ke bayanin sallar idi guda biyu da kabarbari a ranar mina malam ce salatul idain sunnatun wajiba sallar idi guda biyu sunna ce wajiba sunna ce mai kari ya kharuju lahal imamu liman zai huta wannan su da mutane dahawatan da hantsi bi qadar ma iza wasala daidai gwargwadon idan ya sadi idan ya je gurin hanatu salatu lokacin sallah zai zo ya saita yadda in ya huto daga gida yadda yana zuwa gurin yin idin lokacin sallah yayi daga ya je hawa zai yi a fara ba zama zai ba walaysa fiha azanu wala iqama babu kiran sallah ba iqama cikin ta fa yusalli bihim raka'atayn zai salla raka'a biyu da su ya qara'u fihi ma jaharan zai karatu ciki a bayyane bi ummil qur'ani da fatiha wa sabbi isma rabbikal a'la da sabbi isma rabbikal a'la wa shamsu wa duhaha wa nahwi ma da makamantan su wa yukabbiru fil ula sab'an yayi kabbara a raka'a ta farko kabbara guda bakwai qabla qira'a kahin ya fara karatu ya uddu fiha takbiratul ihram ya lissafa har kabbara harama ce bakwai kin wafi saniya hamsu takabiratin a cikin ta biyu kuma ya yi kabbara biyar layi oddu fi ha takabiratul kiyamu banda ka ba zai lissafa ba kabbara ta tsayuwa banda kabbara tsayuwa bayan ya tashi yayi guda biyar wa fi kulli raka'atin sajdatan cikin kowace raka'a sujada bi zai yi summa ya tashahhadu sannan yayi tahiyya wa yusallimu ya sallame summa yarqal minbar sannan ya hawa minbari a malikiya yana kawo minbari duk da cewa bai tabbata ba a cikin sunnar ma'aiki cikin hadisi alaihi salatu wasalam bai hawa mun bari a tsilla idi wa ya khadubu sai yayi khuduba wa yajlis fi awwali khudbatihi sai yayi zama a cikin farkon khudubar shi wa wasadiha da tsakiyar ta su sun kwatanta ta da ta juma'a ne malaman malikiya Allah musu rahama amma magana mafi inganci kawai ita guda ɗaya ce babu zama babu wannan abin da ya tabbata a hadisi yace summa yansarifu sannan sai ya tahiya shi wa yustahabbu an yarji amin tariqin an so ya koma daga wata hanya gairu ɗariƙin lati a taminha daga hanyar da ba ita ya zo ba kamar yadda annabi yake aikata sallallahu alaihi wasallam wannan su kazalika mutane ma su yi haka nan ya zo daga wannan hanyar in zai koma ya bota hanyar wannan daban hikimar suka ce dan wannan ƙasar ta mishi shaida wannan ma ta mishi shaida da wajihul hikima dai da dama da malamai suke kawowa yace wa in kana fil adha idan kuma alayya ne kharaja bi udhiyatihi ya huto da layyashi ila al musalla zuwa ga gurin sallah shi liman fa zabaha ha yanka ta auna haraha ko ya soke liya al muzalikan nasu dan mutane su san cewa liman yayi yanka fa yazbahuna ba'dahu su yanka ta bayan shi wali zikrullah mutun ya rika zikirin Allah fi khurujihi min baitihi daga hutashi daga ɗakin shi fil fidri a wajen fidri wajen sallah azumi wal adha da sallar layya jaharan a bayyane a tayatul musalla har sai ya zo gurin sallah al'imamu wa nasu kazalika da liman da mutane duka haka za su riƙa yi suna kabar bari tun daga hutarsa har zuwa gurin idi fa'iza da khalal imamu li salati idan liman ya shigo ya zo a yi sallah kada uzalika he su yanke wannan kabar bayan sun je sun zamana ma idi su ci gaba da kabar bari ya ce wa kabiru na bi takbirul imam fi khutbati su rika kabara tare da kabaran liman cikin khutbar shi al imam fi khutbati cikin khutbar liman kenan wa tuna lahu sai su yi shiru a gare shi fi masu zalika a gurin da ba wannan ba in ya je yin kabar bari su ma su rika yi amma ba tillawa ba za su yi a kaɗan kaɗan suke yi ya ce fa in kanat ayyamun nahar idan ya kasance kwanukan layya ne falu kabiru nasu diburu salawati min salati zuhur to mutane su ci gaba da yin kabar bari bayan sallah bayan salloli na farilla daga azhar taran nan ranar ta wannan ranar min yawmin nahar ta layya ila salati subhi har zuwa sallah asuba min al-yawmin rabi'a rana ta hudu minhu daga layya wa huwa akhiru ayyami mina sune karshen ranaku na mina yukabbiru idza salla subha zai kabbara idan yayi salla asuba sun mai kau sannan sai ya yanke wa takbiru duburu salati kabbara da ake faɗa bayan salla shine Allahu akbar Allahu akbar wa in jama'a ma at takbiru tahlilan idan ya gama da hailala wala ilaha illa Allah wa tahmidan da hamdala cewa alhamdulillah fa hasanun abu ne mai kyau ya kula insha azalika in ya so sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd yace wa qadru ya an rawaito an malikin haza hakan kin daga malik wal awwal wal kullu wasi'un da na farkon da dukkan su gaba ɗaya akwai yalwa wal ayyamul ma'lumat kwanakan da aka kira ayyamul ma'lumat kwanakai sanannu sune ayyamun nahar kwanakan suka as-salasa wanda suke guda uku da layya da biyu da suka biyo bayanta sune al ayyamul ma'lumat wal ayyamul ma'dudat kwanikai abin kididdigawa kuma sune ayyamu minan kwanikan mina wa hiya salasatu ayyamin sune kwanikai guda uku ba'da yawmin nahari bayan ranar layya kaga wannan tafsiri ne kuma yake maka na al ayyamul ma'lumat da ayyamul ma'dudat na alqur'ani yace wal ghusl li idain wanka ga sallar idi guda bi hasanun abu ne mai kyau walaysa bi lazimin ba tilas bane wa yustahabbu fihi matib an so sanya tarare a cikin idin guda bi duka walhassan mina siyab kuma a sanya tuhawa da take mai kyau kamar yadda ake a juma'a shi yasa al-imamu khalil Allah mashi rahama a cikin mukhtasar yake cewa wa tadayyubun wa tazayyunun wa illi ghairi musallin an so a sanya turare kuma a sa kaya masu kyau koda wanda ba zai je masallaci ba koda wanda bai da niyyar masallacin saboda rishin lahiya ko mace ce ko kaza ko dan bulaguro ne to da idin dai ana so ya sanya kaya masu kyau ya sanya ado mai kyau ko ba ya je sallah ba shi yasa a mai mukhtasar yace wa in bi gairi musallin da ba mai sallah ba wanda zai je sallah bane ba wannan sune bakin abin da ya shahi at-takbiru ayyamu mina nan zan mu takaita saboda zan mu karanto fa'ida fa'idan mu ta abin ga zan mu ida sata a cikin wancan littafin to ina ga a nan ne zan mu ida sa fa'ida a gaugauce ta wancan da muka karanta mun ga ta abdullahab cikin wannan da nake ushaqul kutub fa'idodin da na niyyar makaranta a yau ga su a gulguje eh ɗaya daga cikin ƴan uwan Sheikh Faidullah Al-Ayubi Al-Kardi rahimahullahu ta'ala a Sheikh Abdul Fatah Abu Gudda yake cewa naji wani daga cikin malaman mu al-maqul Sheikh Fayyad Al-Ayubi rahimahullahu ta'ala yace ayyamu bada idrasati lil ilmi fi baladi halb lokacin cikin kwanukan da na fara neman ilimi a cikin garin halb anna ahadu zumala'i cewa wasu daga cikin abokan shi wanda suke neman ilimi tare da shi a cikin garin Kar da cikin garin Iraq ya kasance mutum ne na kirki kuma ɗalibin ilimi ne mai ƙoƙari wanda ya ƙoni sosai a wajen son ilimi garka alaihi ba'adu salihin al'asiri an yi zauji hubinatahu ara da kai wani daga cikin masu hali mawadata bayan Allah na gari ne mai hali ya bujuro mishi cewa ya auren mishi da ɗiye shi al'asiriya wanda suna cikin masu kuɗin jiha ƙasa gaba ɗaya ragabatan fi matanati dini saboda da yadda ya ga ƙarhin addini shi da ilimin shi da kuma mutum ne na kirki ya bujuro mishi ita ya aye mishi kuɗi bata don ya aure ta ya ba shi labarin cewa ya takallafa anhu zai ɗauke mishi nauyin dukkan wasu takalif na auren kuma ya karrama shi da dukiya mai yawa da kuma gida wanda yake yalwatacce mai kyau na kirki na zo a faɗa a gani ya ce duka wannan ya gaya mishi don wannan ɗalibin ilimi ya amince ya karɓi auren wannan ɗiyata shi wannan mu'asir ne a zamanin su mai littafin ake magana abul fata abu gudda an kisa kowa da ran shi ma aka yi ta faƙara lahu zalika ɗalibul alimu salih sai wannan ɗalibi na ilimi wanda yake salihi bawan Allah na gare ce arju an tasmahu li an ushawira nafsi duka wannan abubuwan da ya bujuro mishi ya bashi da bila da gida da jari da da kaza duka duka wannan mawadacin yana nihin ne tallata mishi dan ya amince akan auren diye shi amma sai ya ce mishi ina so ka dan saurara mini ka dan saurara mini har in shawarci zuciyata cikin wannan abin da ka bujuro mini sai wannan bawan Allah ya ce to babu lahi kaga a nan gurin zaka gane salahar tashi da kuma nagartar tashi da ake hodi in wani ne a wannan lokacin ana bijirarwa da gudu zai ce karatun mu ya watsa shi ya ce sai malamin mu ya ce Allah mashi rahama fallazi fa'alahu zalika ɗalibu abinda wannan ɗalibi ya aikata shine zai shawarci kanshi cewa zai yi auren nan ko kuma barin shi wannan kwa ya kasance yudinil kitabu min qalbihi yana guzo da littafi a zuciyar shi yana rungume littafi a gaban shi saboda horin ciki da jin daɗi da yake da wannan littafi sannan sai ya nisantar da littafin kuma ya tuna gami da sha'anin mace nan da kuma ɗebe kewa a gare ta kawai sai ya ji a zuciya shi cewa ta zuciya shi ta yakure ta ji wani ɓacin rai yana aunawa ne tsakanin littafin shi idan ya ɗauko littafin shi ya sa a gaban shi ya haka ya ji yadda yake jin daɗi da farin ciki yadda zuciya shi take cike da farin ciki in ya rungumi littafin shi kuma sai mai da shi hura shiga tunanin kusantan mata shi in an kawo yadda zai kaɗaita da ita ya bar wannan karatun sai ji cewa ran shi ya yi wani ɓacin cewa zai bar littafin wannan je runguma mace wannan shi ne shawarar da yake yayin da ya zo mishi ma'aihin wannan yarinya ya ko mishi ya ce barakallahu laka fi bina cikal mumina a saliha ya ce Allah sanya maka albarka cikin yarinya ka da ka bujuro mini wadda mummuna ce kuma saliha ce baiwa Allah ta gari wa awwada ha gairi khairan minni amma samu mata wanda yake ni wa azurni an abuka ma al-ilmi wal kitab ka bani uzurin in rayu cikin rayuwa littattafai na da ilimi na kaga wannan a cikin wannan zamanin wanda kowa nan da wayan shi akai kissan nan yace wa asar ilmi ya zabi ilimi akan mace kuma da jin dadi da mace da kuma duk wannan kyauta da aka tallato mishi da kuma karamci da mutuntawa da kuma gida da aka ce za a bashi da kuma daukan nauyin arman komai ba zai yi ba a ciki sai na gaba khalil jawad al-khalidi shi ma ɗaya ne daga cikin al'ulma'ul uzzab an kawo shi cikin ulma'ul uzzab la yaftau anil asfar in darin iladar bai taba yankewa ba cikin bulaguro daga wannan gari zuwa wannan gari yana ta neman ƙari akan ilimi yana haƙuri akan shan wahala ta bakunta da wahalhalu na bulaguro zuwa da zawwa ya kasance yana jin daɗin bulaguro ma yana jin farin ciki yana ganin shine mafi jin daɗin rayuwar shi na duniya ga baki ɗaya shine farin cikin shi ya rayu gaba ɗaya rayuwar shi a matsayin gwabro ba tare da ya aure ba kuma duk da ga wadata ga kuɗi ga komi a cikin ƙarshen rayuwar shi iyalan shi ƴan gidansu mutanen shi sun zo sun tattara suka yi ta ba shi haƙuri akan dan Allah ya daure ya aure kai ya mutu duniyar nan bai yi arme ba ya yi haƙuri a ƙarshen rayuwar shi fatamanna a kasiran fa asarru alai ya kiyaye suna ta faɗa yana kiyawa amma dai suka nace mishi kullun suna ta gaya mishi sai da ya bayyana musu cewa ya dace akan ra'ayinsa zai yi auren suka zabo mishi yarinya ta gari suka kulla aure a kanta wa zafuhu ila suka ɗauko amarya suka kawo mishi fastaka fala ma amazafa ilaihi min ahli ya fuskance su ya karbe su tare da yan gidansu suka tarbe su sannan ya nemi izini akan cewa yana neman izinin ita macen nan ta bashi izini ya shiga runhon littattafan shi ɗakin littattafan shi yayi muraja'a wasu littattafai ya ce wasta ga fi muraja'ati ya ɗauke ta bashi izini ya ɗauke lokacin duka gaba ɗaya a muraja'ar littattafan shi macen ta ga jiran wannan yayi tsawo fa zukira la biha wa annaha fi intizari audatihi ilaiha aka tunatar da shi cewa matan nan wadda kabari tana can mataka tana jiran ka hal ta gaji da jira sai ba su amsa yake cewa inni an hafi shugulin ni ina cikin wani shagali gami da sha'aninta ku je ku gaya mata ta yi haƙuri na sake ta ya sake ya aika mata takardar saki wa baki ya azaban haka ya zamana a matsayin gwabran shi wa qad dakhalat al arus baytahu amaryan nan ta shigo gidan shi tana kalkashin kulawar shi kuma idan shi yana kallanta kuma babu kowa tsakanin shi da ita sai dai kuma ratai zuciya shi da ilimi da mas'aloli na ilimi sun hirata ya gami da amaryar da aka kawo mashi da adan da take tare da shi sai kasance tasilul mas'ala ahabbu ilaihi ya samu mas'ala ta ilimi ya soyuwa gare shi kuma duk da cewa a cikin ran shi yana son ya kusanci iyalin shi kuma yana son ɗebe kewa da ita sai dai wancan kin in ya auna babu gami da wancan da wancan yace falullahi darruhu ma agalal ilmi indahu mi an mafi tsadar ilimi a wajen su fa mata ashiqal lil ilmi yan mutu yana kaunar ilimi yana mai gaskiyar zabin ilimi akan komai na rayuwar shi Allah ya musanya mishi da hurul ilmi a cikin aljanna ya rasu Allah mishi rahama shekara ta 360 kaga ba ma da daddi bane 360 bai ma kai shekara 100 da rasuwa mu'asir ne